بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 22 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 28 ga watan august shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal al-kism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير ba manta ba malin yana kan mai da martani ga tijjani as-samawi kasur gumin ɗan shi'a makiyin annabi da sahabbai a inda yake cewa ayan da sarki yayi ba sahabbai ayan cikin suratul fatihi da Allah ya bude ta da Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ya rufe ta da wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum sai ce ai wannan min din attabi'idiyya ce min ne da ke nuna cewa wasu daga cikin sahabban ne suka yi imani wasu basu ba wasu ne suka aikata aiki na kware wasu basu aikata ba wasu ne Allah madaukin sarki ya masu tattalin aljanna wasu bai masu ba sai malin ya zo ya tabbatar da cewa a'a ƙarya yake min ɗin ba ta bi'idiyya ba ce silatun ne lita'akidul kalam litakhassusuhum bizikiri min ne bayaniya aljinsiyya kun gano wannan da kyau ko to ba mun tattauna wannan a karatun da ya gabata sai malai ce fatabayyana bi hadha butlan madda'ahu rafidi to daga wannan ne abin da wannan dan shi'a ya da'awa ya waye gari ya zama ƙarya min annan min fil ayati tabi'idiyya cewa wannan min ɗin da ta zo a cikin wannan aya min ne da ke bayyana ɓangare wastidlaluhu biha alan tifa'il imani wal amali salih kuma kafa hujjan da yayi kafa hujja ne wanda bai tabbatu ba ƙarya yake yi da ya ce wai a cikin wannan aya kasantuwan min ɗin tana bayanin ɓangare ne ya nuna wasu daga cikin sahabbai an kore masu imani da aiki na kware an ba'd sahaba dangane da wasu daga cikin sahabbai li mukhalafati zalika lima zakarahu ulama wa hahuna mala yace saboda maganan da ya ambata ta saba ma maganan da malamai suka ambata anan bal mukhalafatuhu li umumi nususil kitabi was sunna kuma ma maganan da ya da'awa fa ta saba ma daukacin nassoshin alqur'ani da sunna qati'atin wanda waɗannan nasoshi qati'ati bi adal bi adalati sahaba waɗanda suka zo suke bayanin adalcin sahabbai wa tazkiyatihim da kuma tsarkake su da Allah madaukin sarki yayi cewa mutane ne masu tsarki wa shahadati lahum bil imani wat taqwa kuma ayoyin da nasoshin suka zo suka yi shaidan cewa su waɗannan sahabbai masu imani ne ko masu taqwa ne wasabki fi zalika kuma sahabbai sun riga kowa a bisa imani da takawa wa ma akhbara Allahu anhum min ridahu anhum kaga labarin da Allah madaukakin sarki ya bayar cewa shi din nan fa ya yarda da sahabbai wa ridahum anhu cewa sun yarda da shi ya yarda da su wa wa'aduhu lahum bi a'la darajat fil janna da alƙawarin da Allah ya masa sahabbai cewa suna da madaukakiyan daraja a cikin aljanna ومخالفته كذلك لما هو معلوم بالاضطرار للمسلمين wannan magana nashi bayan ya saba mu wancan kab haka ma ya saba mu abin da dukkanin musulmi suke da kyakkyawar masaniya a kai wa man aqada alaihi ijma'uhum da kuma abin da ijma'in musulmi ya kullu a kai min husni sana'i alaihim na kyakkyawan yabo ga sahabbai wali itirafi lahum bil fadli da kuma irin yadda musulmi ke furta cewa lalle sahabbai mutane ne masu falala wasabaki fiddini kuma sun riga kowa shiga addini sun dace da maɗaukakiyan daraja wa annal ummata ba'dahum la yablugu maratibahum kuma al'ummomin da za su zo bayan sahabbai duk ƙoƙari da himma da ƙwazon da suka yi ba za su cimma martaban sahabbai ba wala ya dano fil fadli kai ko kusa da su wajen falala ma ba za su yi ba mimma yaj'alu ta'ana fihim ta'ana fil umma wannan na nuni akan cewa suka ga sahabbai suka ne ga daukacin al'umma baki daya wal qadaha fihim qadahin fil kitabi was sunna suka ga sahabbai sukan alkur'ani da sunna ne baki daya saboda al'umma sun yi da sahabbai mutanen kirki ne ijma'in su ya tabbata akan haka qur'ani da sunna duk sun tabbatar da wannan in ya zama abin da qur'ani da hadisi da al'umma suka tabbata kai ba daidai bane to duk sun zama na banza kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku yadda da wannan abin da yan shi'a ke faɗi kan sahabbai musun alkur'ani ne kafirce ma alkur'ani ne ƙaryata alkur'ani da sunna to kuma wannan kafirci ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wanda zai faɗi magana ya tsaya ya auna maganar da yake faɗi shin inda fita cikin ta ya faɗa in ba faɗa ya ja baki ya shiru in ba kan mutum sai je bakan cikin balbalin bala'in da bai san yanda zai fita ba kuma Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to bayan wannan magana da kuma martani da aka maida mai bai dandara ba hatta anar rafidiyyu ala sahaba bi qaulihi ta'ala sukan da wannan ɗan shi'a ya tattakura yake masahabbai cikin faɗin Allah maɗaukin sarki wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihin rusul wannan ayan ya kawo war raddu alaihi malai ce da raddi a kai shi wallahi duk wanda zai faɗi magana ya auna ta alfaza zai ce zinil qawla in hawalta madaha muhammadin ka auna magana in ma fa zaka yi ba annabi ko yabo zaka yi auna ta fafi kulli ƙaulin mustahilin wa ja'izu ce kowace magana akwai maganan da mai yiwa ce akwai wanda ba mai yiwa ba wata baiwa ta zauna gaban annabi tana rera waka da waka yayi waka ta ce wa fina rasulun yi alamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san gobe annabi ce ke tsaya wannan ƙarya ne ba daidai bane faɗi na baya shi manzon Allah baya sa daga mai daraja da runtu da cushe da kayan sata manzon Allah baya so Allah ya sa mu dace to duk abin da zaka yi auna wallahi in ka ga ba daidai bane ka bar shi amma in baka yi awo mai kyau ba ko Allah zaka bata ma kan kare a banza ku samu katin da muka yi dazu na littafin Igasatul Hafan za ku fa'idanci da karatun nan ba dan karami ba Allah ya sa mu dace qala al muallif tijani as-samawi a cikin littafin shi sun mata date a shafi na 114 ya ce ƙalallahu ta'ala fi kitabil aziz Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin buwayayyen littafin shi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai Muhammad ba wani bane sai manzo daga Allah wanda kafin shi manzanni da yawa sun wuce afa in mata aw qutilan qalabtum ala yanzu in annabi ya rasu ko aka yi mai kisan mummuke shikenan sai ku yarda ku bar addinin ku wa man yanqalib ala akbaihi duk wanda ya rida ya koma da baya falan ya durrallaha shai'a wannan ba zai cutar da Allah da komai ba wasa ya jizillahu shakirin Allah madaukin sarki zai saka ma masu godiya ga Allah da suka bi dokokin shi a bisayen da yake so wannan aya ai kowa ya santa shahararriyar ayan da sayyidina Abubakar ya amfani da ita wajen daidaita kan sahabbai bayan rasuwar manzon Allah in shi ana da magana a kanta sun makala ba'adaha bayan da ya wannan maganin sai yake cewa fahazil aya sarihatun wajilliya wannan aya ta fito ƙarara a sarari fi anna sahaba sayan kalibuna ala aqabihim wai sahabbai za su yi ridda ba'ada wafatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubasharatan bayan rasuwan annabi kai tsaye wala yathbut minhum illa al-qalil ba waɗanda za su tabbata a cikin musulunci wasu ‘yan kaɗan, kama dallat ala zalikal ayatu fi ta'abiril aya anhum kama yadda ayan ta zo ta bayyana kamar yadda ayan ta bayani a kansu ai an an thabitin alladhina la yanqalibuna cewa ‘yan kaɗan ne waɗanda za su tabbata addini ba su yarda ba ya abbara su da cewa ashakirina fashshakiru la yakununa illa qillah ya ce shi mai godiya so da dama kaɗan yake godiya bai godiya a bisa abin da aka yi mai baki ɗaya butulci ya fi yawa kama dalla alaihi qawlu subhanahu wata'ala kamar yadda faɗin Allah a cikin alkur'ani mai girma sotu sabai aya ta sha uku Allah ce kalilin min ibadiya shakur juwan istishhadi baɗili malam mun gano wannan da kyau ku istidilali na banza kalimatu haqqin yuradu bihal batil ila an qala har iya ta maganganu har zuwa shafi na 115 yace wal muhim muhimmin abin da ake so ku fahimta anna aya inqilab taqsidu sahaba mubasharatan wannan aya ta kalli sahabbai ne kai tsaye cewa za su yi ridda alladina ya'ishuna ma'ahu fil madinati munawwara waɗanda ke rayuwa da annaba a garin madina wa tarmi ilan kilabi mubashiratan ba'da wafatihi biduna faslin yace babu wani tambaba ayan tana nuni cewa wai sahabbai za su yi ridda bayan rasuwan manzon Allah ne kai tsaye haka ya faɗi qultu Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dakta maganin daktan naɗi, ina fatan mun gano wannan da kyau, ya ce, Ƙatalallahul jahala, Allah ya tsine ma jahilci albarka, ma a zarrahu bi ahalihi, wallahi jahilci na cutan masu shi. Shi jahili ko, wallahi jahilci nan cutan shi yake yi, ce Allah ya tsine ma jahilci albarka. Yanzu wannan tijjani a samawi cikakken daƙiƙi ne jahili ne. wallahi in ban da jahilci ba abin da ya sa ya faɗi wannan magana. Lawit tala'a haza almushaddiku da wannan mai zurfafawa a bisa jahilci ya lura ya yi bincike bi ma layi alamu ga abin da bai sani ba fi kitabin muktasirin min, kut, min kutubin tafsir ko da ‘yan takaitattun littattafai na kusa daga cikin littattafan tafsiri wallahi da bai faɗi wannan maganar ba. ba littattafai mutsawalat masu bayani da zurfafawa ba tsakura bayani kaɗan wajen fassara ko da tarjama Allah da bai wannan abun kunyan ba ala sababin nuzul hazil aya da ya san wai ayan ma mai dalilin saukanta kama annaha fi raddi ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama allati zama annaha fi riddati wanda ya riya cewa wai ayan ta sauka tana bayanin wai sahabai za su yarda bayan manzan Allah ne wanda ramiyar sahabati bi zalika wanda ya jefi sahabai da wannan muguwan magana lam yaqul ma qala da bai faɗi maganan da ya faɗi ba da ya je yayi bincike na ilimi da wannan gaza da katobara da bai gaugawan yin ta ba wala kana fi sitirin min hazil fadiha wallahi da ya zauna cikin sutura da mutuncin shi da bai afka cikin abun kunyin da ya ba allati tashhadu bi jahalihi wanda wannan abin da yayi ne zai shaidar da jahilcin shi wa taqawwulihi ala Allah da kuma ƙarya da ya gingimo ta ya jefo ta ga Allah bila ilmin wala basiratin kuma yayi ba a bisa ilimi da basira ba wa dhalika anna hazil aya domin ya ce wannan aya nazalat yawma uhudin wai ta sauka ranar uhud ne inda ma asabal musulmi na ma asabahum wai yayin da abin da ya samu musulmi ya same su wa shujja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka fasa wa annabi kai wa kasar ruba'iyyatuhu kuma aka karya ma annabi haƙoran shi na gaba guda hudu wa sha'afin nasi annar rasula kutila sai labari ya yaɗu cikin sabai cewa an kashe annabi faƙala ba'adul munafiqina sai wasu daga cikin munafikai suka ce inna muhammadan qad qutila lalle muhammad an kashe shi falhaqu bi dinikum al-awwal ku koma ma addinin ku na farko fa nazalat hazil aya kun ji dalilin saukan ayan kenan munafikai ne suka ce to shine sai annabi bayan da aka tabbatar ba a kashe shi ba sai Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi ar-rusul yo dan kuna murnan ya mutu za ku yarda koma addinin ku ya ku munafikai ai annaba da dama sun mutu afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurru Allah shay'a dan waɗannan munafikan sun janye sun ce ba za a yi da su ba me zai cutar da addinin Allah da shi ka gwada ka gani in ana addini da kai inda za gane kai da kai da shirme ɗaya ne ka janye ka gani mun gano wannan da kyau ko in addinin ya tsaya sakamakon janyewanka to asali ba addinin Allah bane in bai tsaya bai ci gaba ko ka dawo ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu warawa tabari fi tafsirihi bi sanadihi an ad-dhahhak qala fi qawlihi ta'ala وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق yace ayan ta sauka kan wasu mutane ne waɗanda suke da shakka da tambaba da rashin lafiya a cikin zuciya da munafinci qalu yawma farran nasu annabiyillah a ranar da mutane suka watse ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shujja fauka hajibihi aka fasa ma annabi kai wa kusirar ruba'iyyatuhu aka karya mai haƙora sai suka yada kutila muhammad an kashe muhammad falhaƙo bidini kumul awwal ku koma ma addininku na farko fa zalika ƙauluhu afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum shine Allah ce au yanzu annabin in ya rasu ko kashe shi shikenan sai ku yarda ku bar addinin ku da ba munafika yake amma kaji zanadika sun zo sun ce wai da sahabban annaba ake yan shiya suna cewa wai sahabbai sun yarda kamar yadda makaranta a ba sai ka tambaye su ka ce to to kuma su wane ne suka yaki waɗanda suka yarda kana nan sai ka ji 'yan shiya sun zo suna cewa ai abubakar ya tara sahabbai sun karkashe magoya bayan ali sai ka ce to dama magoyan bayan ali ne suka yarda jama kuna fahimtar wannan abubuwa suke na tufka da warwara wanda ka kalla sai su baka tausayi allah ya sauwaka Mala ya ce warawa aidan an ibn jurejin kala kala a halal marad wal irtiyab wan nifaq ya ce munafukai masu cuta a zuciya na shakka da tambaba suka ce hina farran nasu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da mutane suka watse suka bar annabi karkutila muhammad sai suka yada ai an kashe muhammad falhaqu bi dinikum al-awwal ku koma ma addinin ku can na farko da kuka baro fa nazal hazil aya shine wannan ayan ta sauka kuna fahimtar wannan don dama shi munafiki ai kun ga bai bar addini ba raba kafa yake shine izala qul lazina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to da aka samu matsala shine sai suka ce a koma farko haka suke ba annabi ba har zamanin ku inda za ku samu ta matsala sai haka ya faru kuna gane wannan da kyau ku to su ‘yan matsala da suna da hankali ko in suka kalli abu da sai su yi nazari su tsaya tukuna su shekara uku suna lura da abin in kai gaugawa ko sai ka sha mamaki wallahi yanzu da aka watsi aka bar annabi shi kadai an dawo ko ba dawo ba har sun saki magana daga ɗan faruwan abu minti biyar har sun yi daga ba kuma suka zo Allah ta tona asirinsu Allah ya sauwaka ka karanta tafsirin tabari a mujalladi na uku shafi na 458 falmaqasudu bilin kilab alal aqab fi hazil aya abinda ake nufi da juyawa akan diddige cikin wannan aya a ja da baya kuwa ma qalahu al munafiqun shine abinda waɗannan munafikai suka faɗi لما أشيح في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أشيع yayin da aka yada cikin mutane cewa wai annabi kutula an kashe shi haka ma munafikai suke Allah Allah suke yi jagoran harka su ji matsala ya faru da shi ai ta murna ana jin daɗi wai ana murna an kashe annabi ina fatan mun gano wannan da kyau wa huwa qawluhum shine magana da suke cewa arji'u ila dinikum al-awwal ku koma ma addinin ku na farko ولم تكن هذه الآية في من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ita ayan ma ba tana magana kan waɗanda suke yarda ne bayan annabi ba wa in kanar hiya hujjatan alaihim tare da cewa wannan ma hujja ne a kansu ma annaha law kanar fi man irtadda ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da ma ayan ta zo ta magana ga wanda suka ridda bayan annabi ne la kana azhara fi dilalati ala bara'ati ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ayan ma ta zama kayan aikin wanke sahabbai kun gano wannan da kyau ko min al murtaddin cewa su sahabbai ba su daga cikin wanda suka yarda don su suka yaki masu riddan fa innahum humul ladina qataluhum saboda su sahabbai su suka yaƙi waɗanda suka yarda wa azhara Allahu dinahu ala aidihim Allah ya taimaki addinin shi a hannun sahabbai wa khadhala almurtaddina bi harbihim lahum Allah ya tozarta waɗanda suka yarda ta hanyar yaƙansu da sahabbai suka yi faraja minhum marraja ila din aka samu wasu sun dawo cikin addini wa halaka man halaka ala riddatihi wanda kuma ya mutu ya mutu akan raddan shi wadda hara fadlul siddiq daga nan falalan abubakar ta bayyana wasu sahaba da sauran sahabbai bi maqatalatihim lahum ta hanyar yaƙansu da suka yi ina fata mun gano wannan da kyau in ma ayan kan waɗannan suka yi ta sauka to a ta kare mutuncin sahabbai ne kuma kuna gane wannan da kyau ko shi yasa sanda wani yake kokarin bata ka ko lokaci yake kokarin daga darajar ka bai sani ba shi sa ɓatanci bai da rana kwata-kwata kuma bai da amfani Allah ya sauwaka wali haza sabata an ali da wannan ne ya tabbata ga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yadda annahu kana ya qulu fi qawlihi ta'ala sayyidi ali ya kasance na faɗi dangane da faɗin Allah wa sayajzillahu shakirin lalle Allah zai saka masu haƙuri masu godiya ya ce a thabiti na ala dinihim waɗanda suka tabbata kan addininsu sai ce a babakarin wa ashabahu in ji sayyidina ali sayyidina ali ce abubakar da mutanen shi su ne allah yake cewa wasa ya ji zillahu shakirina fasarar sayyidina ali ken ko shi ma sayyidina allon bai iya ba ne allah shi kyauta ka karanta sirar tabari mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar in ɗan shi zai ƙarya nan da zai gaje tafsirin ɗabari tarihin ɗabari sai ka ɗauko ka ce gashi a tafsirin ɗabarin in ya ce bai yadda ba sai ka ce to afa tu'minuna bi ba'dal kitabi wa takfuruna bi ba'din shin kwayi imani da sashin littafi ku kafirce mai sashi Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa wa kana yaqulu sayyidina ali ya kasance na cewa kana abubakarin amina shakirin sayyidina ali ay sayyidina abubakar shine amintaccen masu godiya jagoransu wa aminal ahibba illa sannan kuma shine jagaba amintacce cikin masoya Allah wa kana ashkaruhum sayyidina abubakar ya fi kowa godiya ga Allah wa ahabbahum ila Allah kuma ya fi kowa soyuwa a wajen Allah haka tabar ya ruwaito in ji sayyidina Ali ya ce sayyidina Abubakar ya fi kowa san Allah Allah ya fi san shi akan kowa ya fi kowa gode ma Allah kuma Allah ya fi gode mashi akan kowa wa qad zahaba ba'd al-mufassirin ila anna qawla Allah ta'ala wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa kun ga fassarar maganar Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku masu imani duk wanda ya rudde bar addinin shi mun karanta da ku jama'a ba far rudde na barin addini bane fa ba rudde daga musulunci mutum ya koma kafiri ba ba ma an ayan ma ba haka take magana ba mun karanta ya anan ku rudde shine kana wani harka na addini sai ka bari saboda faruwar wani abu ko mun fahimci wannan an ɓata marai ko an yi kaso ba kai kwasa ba ko wani abu dai mai kama da haka sai ka zuƙe game da harkan addini sai ce fa sofa ya atillahu bi qaumin kana nan kana raye Allah zai kawo su mutanen da yuhibbuhum Allah yana son su yuhibbunahu su kuma suna son Allah azillatin alal mu'minin waɗanda suke kankan da kansu ga mu'mini na ƙwarai a izzatin alal kafirin masu nuna makafirai isa yujahiduna fi sabilillah suna jihadi wajen daga addinin Allah wala yakhafuna lawmata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi anna kana fi abi bakarin wa ashabihi suka ce ayan ta sauka ne ma in haka ne akan abubakar da mutanen shi lamma kana fi lima kana fi ilmin lahi yayin da ya kasance cikin ilimin Allah annahum sayuqatiluna ahalar ridda cewa abubakar da mutanen shi za su yaƙi waɗanda suka yi ridda sai Allah ya sanar cewa waɗannan mutane Allah yana son su kuma su ma suna son Allah. وروى الطبري بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب ويحب ويحبونه shi da sannan Allah zai zo da wasu mutanen da suke son shi kuma shi ma Allah yana son su sai ce bi abi bakarin wa ashabihi Allah zai zo da abubakar da mutanen shi ne in ji Ali ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ƴan shiya ba ba kasafai suke son sayyidina Ali ba saboda sun ce Ali na yawan masu ɓarusa ne ina fatan mun gano wannan ƙasar ba su da ladabi tsinannu ne a to sun ƙyala annabi ne suka ce a lahira Allah zai ma al'auran annabi azaba saboda ya sadu da Aisha da Hafsa kenan wannan yana nuna za a yi mawa azaba za a yi ma annabi za mu zo da kafi ai sulul kafi kafi na kulaini Allah ya kiyaye وروى الطبري بسنده عن علي أها سيتي وعن الحسن البصري قال هذا والله أبو بكر وأصحابه yace ina muku rantsuwa da Allah ayan tana yaban Abubakar da mutanen shi ne wa an dhahaq qala huwa Abubakar wa ashabuhu haka dhahaq yace lammar tadda manar tadda min al-arabi an al-islam yayin da aka samu larabawa sun yi ridda jahadahum Abubakar wa ashabuhu abubakar da jama'an shi sai suka yaƙe su hatta raddahum ilal islam har sai da ya dawo da su cikin musulunci wa bi haza qala qatada wa ibn jurayj wa ghayruhu min a'immati tafsir da wannan fassarar ne qatada da ibn jurayj da da yawa daga cikin malamin tafsiri da aka suka fassara jawa mun gano wannan da ke ku fata'ammal ayyuhal qari' ya kai mai karatu ka lura da kyau kaifa anna hazar rafidiyul haqid ta yadda wannan ɗan shi'a mai mugun nufi yarme ashaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake jifan sabon annabi bin ridda ba'da mautihi cawai sun yi ridda bayan mutuwan annabi fi hina annahu humul ladina qatalul murtaddina a lokaci ɗaya kuma su ne fa suka yaƙi masu ridda amma sai aka juya labarin ku je ku karanta hikiba da ina yawan ihalan ku zuwa gare ta fasalin da yake cewa wasa'il al-ikhbariyin fi tashwihi tarih irin yanda masu ba da labari na karerai suke bi wajen gurbata tarihi in ka karanta wannan ku har karerayin yan jaridun mu na yau wallahi zai tonu zuwa gare ka dan jarida zai kalli magana ya shirgo ƙarya sai ka ɗauka wahayi ce in ba kai taka tsantsan ba wallahi sai zarma ka Allah shi kyauta. Wa athna Allahu alaihim bi dhalika jiyan da Allah ya taya bansa akan haka washtahara fil umma fadlahum wannan ya yada falalan cikin al'umma bima qamu bihi min nusrati dinillah irin yanda suka tsaye wajen taimakon addinin Allah ba'ada mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan rasuwan annabi wa jihaduhum ulaika al-murtaddin ala kasratihim haka suka tsaye suka yaƙi waɗancan da suka yi ridda duk da yawan masu riddan mimma la yajhaluhu ahadun min awamil muslimin al-yawm maganan da ko jahilan musulmi kowa ya san da ita fadlan an ulama'ihim ballantana malamai summa ya'ti hadar rafidi sai kawai ga wannan zindiki ɗan shi'a ya zo mun gano wannan kyau ko fayattahim ko fayattahim ha'ula yana tuhuman waɗannan sahabbai bin riddati cewa sun yi ridda musadiman bidhalikan nusus yana karo da waɗannan nasoshi walwaƙe da abubuwan da ya faru ƙarara bal wa hattal aqal kai ya ma saba ma hankali falau kana li hazar rajul aqalun da wannan dan shiya na da hankali la ma qala ma qala da abin da ya faɗi bai faɗi ba fa yusbihu adhukum bainan nas fa yusbihu udhuku ko katan bainan nas yawa ya gari ya zama abun ban dariya cikin mutane wa bi haza alhazi wa bi haza alhaziyan alladhi yadullu ala sakhafatin fi aqalin wa baladatin fil fahami wannan wauta da dirkaniya na wannan dan shi'a ya bayyana cewa yana da sakarci a cikin hankalin shi sannan dono ne wajen fahimta ina fatan mun gano wannan da kyau ba karamin gabo bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum